بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل صلاة الجماعة سنة مؤكدة ولا يحصل فضلها إلا بإدراك ركعة بسجدتيها فمن أدركها ليس له أن يعيدها في جماعة أخرى نعم فصل rabewa baina ma marbawa wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayani dangane da hukuncin sallar jami'i wato bawan Allah musulmi namiji ya yi sallah a cikin jami'i menene hukuncinsa a addini na musulunci malam yace salatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun sallah ta jami'i namiji ya yi sallah a cikin jama'a a masallaci wannan sunna ce wanda take abal karfafawa a malikiya mutum ya tafi masallaci ya yi sallah tare da jama'a sunna ce wanda take mai karfi ba wajibi ba ce cikin wajibabu waɗanda suke kan bayan allah musulmi kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka tafi a kai matsala ce wanda take khilafiya tsakankanin malamai na musulunci akwai waɗanda suke ganin cewa sallar jam'i wannan wajibi ce a haƙƙin mazaje wanda wannan ita ce fatawar al'imamu ahmad ibn hanbal imamu ahalus sunna wal jama'a sannan kuma ita ce fatawar malaman hade daga ɓangare ɗaya akwai malaman da suke ganin cewa sunna ce mai ƙarfi ta yadda idan mutum yin sallar shi a gida tare da cewa yana da iko akan ya tafi masallaci to ya bar sunna mai karfi babu laifi a kansa amma su waɗancan malaman da suke ganin wajabcinta shine idan mutum bai tafi sallar jam'i ba yana da iko akan ya tafi ba shi da wani uzuri to sallar shi bata yi ba mun gane da kyau wala ya hasulu fadluha illa bi idraki raka'ati fadluha wato fadala ta sallar jam'i baya tabbata ga bawan Allah musulmi illa bi idraki raka'atin face sai in ya riske raka'a guda daya daga cikin raka'o'i na sallah bi sajadatayaha tare da sujudinta ita wannan raka'a din daga cikin raka'o'i na sallah alal aqalli shine zamanto mutun ya samu raka'a cikakkiya amma in ya zamanto bai samu raka'a guda ba shi ya zo shi limam ya dago daga ruku'u na raka'a ta ƙarshe to yanzu wannan lada wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi magana a kai ya ce salatul jama'ati ta fudulu salatul fazzi bi saba'in wa ishirin na daraja to wannan daraja ɗaya-ɗaya har guda ashirin da bakwai ɗin nan da mutum zai samu shi baya daga cikin waɗanda za a rubuta musu wannan daraja to amma in ya zamanto ya samu raka'a tare da sujadinta to shi kenan ya shiga sahun waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ana kyautata zaton zai ba su wannan daraja ɗaya-ɗaya har guda 27 a kan ɗoriyar shi ta sallar shi ta shi kaɗai da zai faman adaraka ha laisa lahu an yi ha faman adaraka ha dukkan wanda ya riski raka'a guda tare da sujadinta a cikin masallaci ko da masallacin ɗan afirki ne ko da masallacin unguwarsu ne bai wuce su biyar yake ɗoka ba in dai ya riski raka'a guda tare da limami laisa lahu an yu'idaha to baya halitta a gare shi ya sake wannan sallar da yayi ta a cikin jama'a fi jama'atin ukhra a cikin wata jama'a ta da mun gane da kyau a malikiya idan ya zama to mu yi sallah mu biyu a matsayina na mamu a matsayinka na limami to idan muka yi sallar nan muka gama bayan mun gama na fita sai ya zama to ga wani masallaci za a yi sallah amma masallacin allah akalli yanzu wanda za a ta da ikama ma da su mutanen sun fita ne za a wannan lokacin baya halitta a gare ni in shiga in yi sallah tare da su saboda fadalar jam'i ta tabbata a gare ni mun gane da kyau ba amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa salatun rajuli ma'ar rajuli أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الاثنين أزكى من صلاته مع رجل واحد كما عند حديث أبي بن كعب وند yana cikin sunan na Abi Dawud wato ya tabbatar da haka to dan haka su suna ganin cewa wato in dai ka yi ta a cikin jama'a yar kaɗan kuma sai ka samu jama'a mai yawa za su yi sallah ta farilla wannan sallar da ka yi ta ko biyu ko ko uku ka samu masallacin da yanzu za a tada ikama kuma masallacin zai iya cin mutane ɗari uku kuma yanzu ma wanda za a tada ikama da su sun fi ɗari babu laifi ka sake yin ta saboda ma'aiki ya ce yin sallar mutum da shi da soban shi ya fi lada sama da ya yi ta shi kadai yin sallar mutum da mutum biyu ya fi sama da ya yi da shi da abokinsa ba ma za da fahuwa azka adadin da ya karu ya fi sama da adadin da yake dan kaɗan ne idan ya kallaci wannan hadith na ubay ibn ka'ab wanda da shi al-imamu shafi'i da waɗansu daga cikin malaman musulunci suka tafi a kai wato yanda iya kudinka iya shagalinka iya adadin jama'ar da zaka samu kai sallah da ita iya adadin ladan da zaka tashi da shi mun gane da kyau to ina ce laysa lahu an yu'idaha fi jama'atin ukhra baya halitta ga wannan mutumin ya sake wannan sallar a cikin wata jama'a ta daban na'am
wal jama'atu sunani fasa'idan wa man salla wahdahu aw lam yudrik ma'a al-imami rak'atan kamilatan fa inna lahu an yu'idaha fi jama'atin aw ma'a wahidin ma'munan nawiyan bi dhalika at-tafawid in kana tilka as-salatu ghayra al-maghribi nawiyan at-tafwid na'am
بذلك التفويض إن كانت تلك الصلاة غير المغرب نعم والجماعة اثنان فصائدا فاتو جماعة wanda wannan lada mai girma wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kwadaitar a kan shi salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi bi 27 daraja wato darajar na 27 wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce mutum ana ɗora mai akan sallar shi ta shi kadai to tana tabbata ne da isnani mutum biyu fasa'idan ko sama da mutum biyu wato a matsalar abin da ya shafi al'imama limanci mutum biyu da sama da biyu ne jam'i yake zamantowa amma inda ba a matsalar limanci ba ne jam'i yana farawa ne daga uku abin da ya sama mun gane da kyau daga uku abin da ya sama itnani wannan ba za ka ce da shi jam'i ba wannan tasniya ce mun gane da kyau to amma a bangaren jam'i sallar jam'i idan kuka yi sallah ku biyu kun yi sallah jam'i yawwara fasa'idan ko sama da mutum biyu wa man salla wahdahu dukkan wanda yi sallah ta farilla shi kadai a cikin gidansa ko kuma ya zo shi masallaci tunanin shi an yi sallah sai ya sallah shi shi kadai aw lam yudrik ma'al imami raka'atan kamilatan aw lam yudrik raka'atan kamilatan ko kuma bai riski raka'a cikakkiya ba ma'al imami tare da limami da ya zo shi a raka'a ta karshen halan dago daga ruku'u a sallar azhur an yi raka'a uku ana cikin ta hudu ya zo ta hudu ma iya abin da ya riska shine sujadu biyu da zaman tahiya da zama da kankanin sujadu ba abin da ya riska a cikin ta to fa inna lahu an yu'idaha fi jama'atin fa inna lahu to haƙiƙa mustahabbi ne a gare shi ana so ga wannan bawan Allah musulmi an yu'idaha ya sake wannan sallah din fi jama'atin a cikin jama'a wannan haka ake so ba a so ya dangana da ita ya yi sallah shi kadai a gida da ya fito ya ga a wani masallaci da a tada ya kama ta wannan mustahabi ne ya sake wannan sallah da ya yi sallah shi a masallaci shi kadai tunanin shi an gama sallah ashe shi kuma ya fito ne a kiɗume karfe ɗaya da ashirin ake tada ikamar sallah a masallaci shi kenan shi da ya ga tirezar fil shi tunanin shi tirezar ven ne ya yi alwala ya fito kan da goma ta yi kawai da ya zo ya ga babu kowa a masallaci ce ikon Allah har sun gama sallah bayan ya gama sallah yana cikin azkaru sai ga mutum daya biyu uku tana shishigowa daga karshe dai sai ya bayyana a gare shi ashe shi shine ya rafkanwa to wannan mustahabi ne ya sake wannan sallah ba zai ce ba to inda dai abin nan na yi shi kawai kuma ga niyyar da yasa na yi ta babu komi bari mu je mu shiga cikin shagulgullan mu a mustahabbi ne ya sake yin ta a cikin jama'a wannan ana magana a haƙƙin namiji amma ita mace ta yi sallata ita kadai a cikin gidanta a ɗakinta a ƙuryarta ya fi lada sama da ta yi sallah a cikin baranda ta yi sallata a cikin barandarta ya fi lada sama da ta yi sallah a farfajiyar gidanta ta yi sallah a farfajiyar gidanta ya fi lada sama da ta yi sallah a masallacin unguwarsu ta yi sallah a masallacin unguwarsu ya fi lada sama da ta tafi masallacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta yi sallah a cikinsa ita mace yin sallata ita kadai ya fi sama da ta yi ta a cikin jama'a wa khasatan ta zo masallaci idan ta ce za ta zo ta ma'aiki bai ce a hana ta ba idan sa'adana timra'atu ahadikum ila masjidi fala yamna'a fala yamna'a ma'aiki ce idan matar ɗayanku ta nemi izinin mijinta za ta tafi masallaci to kada ya kuskure ya hana ta ya ba ta dama ta tafi sai dai in za ta tafi kuma ta yi fita ta shari'a fitar da addini na musulunci ya gindaya mata ta yi shiga wanda babu ado babu kwalliya a ciki shiga wanda daga an ganta an san cewa ibada ce za ta tafi ba za ta sha hoda ba ba za ta yi ruji ba ba za ta sa kwalli ba duk wani ado da za ta yi hijabi wanda za ta saka ba na ado ba ne dama wanda zai suturce mata jikinta mai kabiri mai tsawo wanda ba zai bayyana wata al'aurarta ba daga jikinta wannan shi za ta yi shiga kuma idan ta tafi iya abin da ya kai ta ita ce sallah ko ana gama wata tashi ta dawo kada ta shiga cikin waɗansu shagulgullan kuma na'am aw ma'a wahidin fa inna lahu an yu'idaha ma'a wahidin haƙiƙa mustahabbi ne a gare shi ya sake wannan sallar ma'a wahidin tare da mutum guda ya yi sallashi shi kadai a gida sai zo masallaci sai ya tarar da wani ya makara ya zo zai yi sallashi kadai cewa ne na filace za ka yi ta tsakankana a zuwar al'asar ya ce a ai yanzu na shigo masallacin da na zo na har an gama sallah a zuwar ce zai to wannan mustahabi ne a gare shi ya sake wannan sallar tare da mutum guda amma ma'amuman ko da shi ne limamin unguwa yanzu sai ya zamanto mamu imamu zai zama irin wannan yanayi da aka shiga ba zai zama to limami ba nawiyan tafwidha bidhalika nawiyan tafwidha yana mai niyyar me da lamarin shi ilallahi zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala bidhalika da wannan sallah da zai yi ta biyu an gane da kyau wato kamar yadda yake cikin muwabbata al-imamu malik idan ya zamanto mutum ya yi sallah shi kadai a gida ko a masallaci kuma sai ya ga jama'a za su yi idan zai zai yi niyyar sallah ta farilla ce amma kuma idan ya yi niyyar sallah ta farilla tun da waccar ma niyyar da ya yi a gida da zai yi ta shi kadai ta farilla ya yi niyya ko to yanzu sallar farilla guda ɗaya ce ya yi ta guda biyu to sai ya sa a cikin zuciyar shi ya mai da lamarin shi zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala cikin waɗannan sallolin guda biyu ya zaɓa mashi ɗaya a matsayin ita ce ta farillal ɗaya kuma ya maida mai ita nafila mun gane da kyau shine nawiya ni tafwidha yana mai niyyar mai da lamarin shi zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala bi zalika da wannan sallah da zai sake a cikin jama'a ba za a ce ba to ai tunda kayan niyyar farilla ɗazu sai kai niyyar nafila a'a ganin damar ubangiji subhanahu ta'ala ne ya amshi wannan din ya maida mai ita a matsayin ita ce sallar tashi ta farilla wacce wanda yi ta shi kadai a gida ko a masallaci sai a maida mai ita a matsayin nafila ce mun gane da kyau kuma ganin damar ubangiji ne ya ga cewa wannan sallar da ya yi ta a cikin jama'a a ciki waɗansu shagulgulla sun girmo mai a cikin zuciya ya ɗan ma yi riya a ciki da sauransu shi kenan sai a ajiye mai ita a gefe a ɗauki waccar ɗin wanda ya ta shi kaɗai ɗin ta fi tsafta shi kenan sai a ba shi lada a kai mun gane da kyau to wannan shine nawiya ne tafwidha bi zalika wato kamar yanda al-imam abul walid a cikin littafin az-zurqani sharh az-zurqani na muwatta al-imam malik ya dan tsawaita bayani akan wannan mas'ala din na'am yawwa إن كانت تلك الصلاة غير المغرب إن كانت تلك الصلاة إذن تلك الصلاة وتصلى وند ييتا أجدا كما يدوش ذا أيتا أتكم مسلاتي sallar da ya yi ta shi kadai in ta kasance ba magarba ba ce idan magarba ce ba zai sake ta mun gane da kyau saboda in magarba ce raka nawa ce ake yin ta raka uku idan ya sake sun zama to raka nawa raka shida to aga ita kuma magarba witrun nahari ce witri ce da yin raka uku ake so to yanzu in ya zama to ya ƙara uku sun koma raka shida shi kuma dai daga ciki dai niyya zai yi dai niyyar farilla zai yi kamar yadda ya ta farko niyyar farilla ta bin ma niyyar farilla zai yi ta Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zaba mishi wanda ta fi dacewa da shi wanda ta fi yawan lada saboda shi dama haka Allah subhanahu wa ta'ala yake in kai aiki guda biyu sai ya zamanto dukkanin su kayi su da niyya kyakkyawa to Allah ta'ala sai ya zaba maka wanda ya fi inganci a wajen shi saboda kai baka san wanda ya fi inganci ba sai ya zaba maka shi to don haka ita magariba ba a sake ta bayan an yi ta ko da mutum shi kaɗai ya yi ta mun gane da kyau
ويعي شاو بعد وتر صحيح
yawwara ya ce gashi nan ma a cikin sharhi ya ce فتحرم الإعادة لئلا تصير شفعا وهي إنما شرعت ثلاثية لتوتر عدد ركعات اليوم والليلة ولأنه يلزم أيضا من إعادتها التنفل بالثلاث aga lode dole yanzu in ma dai da niyyar nafila zai iya ce to wacar din yayi ta nafila da wannan ita ce farilla kaga yayi nafila da raka'u walam yu ahad fi shar'i wannan ba a san shi ba a shari'a nafila ta raka'a uku an zan raka'a biyu an zan raka'a hudu amma nafila mai raka'a uku shafa'i da wuturi da ake mun gane da kyau sai to da haka sai ya haƙura in magariba ce sai ya ce haka Allah ya so ya amshi kaddara da hannu biyu eh ya ce Allah ya karba kawai wa kadhal isha'u ba'da witrin sahihin hakanan kuma sallar isha'i idan ya zamanto mutun yayi sallar isha a gida shi kadai to ba shi da damar ya sake ta a cikin jama'a in ya kasance ba da witirin sahihin bayan wutiri ne wanda yake ingantacce ba da damar ya sake ta abinda ya sa ce ba da witirin sahihin akwai sallar isha wanda ake yin ta wanda baya halitta kai wutiri bayan ka gama ta kai tsaye idan ya zama to irin a wannan yanayi da muke ciki na damuna hadiri ya gangama malka malka daf da fadawar rana shikenan bayan an yi kiran sallar magriba limami zai dan jira kaɗan sai a fara sallar magriba ana gama magriba za a tashi a yi isha'i kun ga wannan shine ake ce da shi jam'u ta gadini to idan aka yi isha a wannan lokacin mutum baya da damar ya yi ya yi wutiri saboda wutiri ba zai yi shi ba sai bayan ya tabbata cewa lokacin sallar isha ya shiga mun gane da kyau saboda dama shi shi kai kadai kake yin kayanka ba a cikin jama'a ba za ka yi don haka ko da a gidanka kake za ka iya yin kayanka to amma ita sallar isha saboda a samu wannan ladan na jam'i sai addini na musulunci ya halitta maka wato ka yi ta kafin lokacinta ya shiga a lokacin magariba saboda samun wannan ladan na jam'i to amma in ya zamanto bayan kayi wuturi ne ingantacce sallar isha'i ka yi a gida kai kaɗai kana gamawa ka tashi kai shafa'i da wuturi bayan ka huto unguwa kaje ka tafi ka siyo madara da kaje ka shagon da ake sai da madara aka ce maka babu ta kare ya kaje ka bakin tasha kaje bakin tasha ka tarra wani malami ya gama karatun sahih bukhari ana kiran sallah ne za a yi isha'i ce iko Allah ce gashi dai tafiya ta yi tsawo kuma har na zo gurin da zan samu sallah da za wannan lokacin ba za ka sake ta ba in dai har ka yi shafa'i da wuturi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ija al'akhirar salatukun billaili bikira ku sanya ƙarshen sallarku da dare ya zama to wutiri ne to kai kuma yanzu ka yi ta ko to idan ka zo ka kai sallar isha'i yanzu ya zama to lamta da al'akhirar salatuka wutira mun gane da kyau sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisi wanda yana cikin sunan ma'aike ce la witirani fi lailati ba a yin wutiri biyu a dare daya a dare daya wutiri daya ake zai zamanto dole idan ka ce za ka sake yin sallar isha'i din na a cikin jama'a to zai baka ɗaya daga cikin guda biyu na in ma ya zamanto ƙarshen sallar ka wanda kai da dare ba wutiri ba ne in ma ya zamanto kuma ka maimaita wuturi kun gane da kyau na'am
ومن أقيمت عليه تلك الصلاة وهو في المسجد فإنه لا يبدأ بتلك الصلاة ولا غيرها فرضا أو نفلا wa man uqimat alaihi tilka salatu dukkan wanda aka tada iqamar wannan sallah wanda yayi ta a cikin gida aka tada iqamar ta wa huwa fil masjidi alhali shi yana cikin masallaci mutum ne yayi sallar magriba a masallacin ungos shikenan ya tafi wani masallaci ziyara kawai sai ya tarra da ata da iqamar sallar magriba mun gane da kyau kaga ya yi ta a masallacin unguwarsu saboda su masallacin unguwarsu masallaci ne wanda yake tsantsar koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalamu da zarar rana ta fada aka yi kiran sallah ake sallah bayan an gama sallar magriba zai iya zuwa wurin masallacin kuma ya je can ko ta da ya kama ba a yi ba to shikenan ya tafi can sai ya tarar da wannan masallacin ko ta da ya kama ba a yi ba yana nan za ta da ya kama to fa innahu haƙiƙa shi wannan mutumin wanda ya sallaci wannan sallah ta farilla a wani masallaci ya samu wannan lada na sallar jam'i la yabda'u bi tilka salati ba zai fara wannan sallah ba da za ta da ikamarta ko wanda wanda ake ta da ikamarta wala ghairiha sannan kuma ba zai yi watatta ba fardan aw naflan ba zai yi farilla ba ko nafila yanzu a wannan lokacin kawai hakuri zai yi ce to har ku gama sallah tunda mu mun yi sallah a gida a unguwa nan gida masallaci namu na unguwa a nan muka yi sallah yanzu har ku gama kuma sai mu tattauna amma ya ce to bari in shiga da niyyar nafila a'a ba zai yi ba saboda ladan jam'in ya same shi sannan kuma ba zai shiga da niyyar to bari in sake dai magarba tunda nan masallacin ku shi ma limamin ba mu san ba albarkar da za ta fito daga bakin shi ya ce bari ku sake tsara mun gane da kyau abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk